عليكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أأذن الله معاشر المسلمين من النار إن شاء الله ثم أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله إن والله عندما أرسل الرسل أرسلهم الله من أجل ثلاثة أصول الأصول الأول عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثانيا اتباع الرسول الذي أرسل فيهم وإليهم قال الله جل وعلا كذبت أو قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون عباد الله ثمرة التوحيد هي تزكية النفس قال الله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وادئون وما أسألكم عليه من عجل إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وجميع الرسل أرسلوا بهذه الأصول الثلاثة وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرسل بها إلى الناس كافة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل وعلى رأس التوحيد محبة الله جل وعلا وعلى رأس محبة ذلك محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالاتباع قائم على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنت ما من أحب أنت ما من أحببت وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أهدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله وولده ومثلهم معهم جميعا وهذا الحديث رواه أحمد عباد الله هناك أسباب وعلامات تدل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها أولاً أن الله تبارك وتعالى أمرنا بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا قل إن كنت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها أحب إليكم وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بعمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي من قدم حب شيء من هذه على محبة الله ورسوله فهذا الإنسان فاسق والله لا يهدي القوم الفاسقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح وفي الصحيح عن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر عليه رحمة رضي الله تعالى عنه فوالله لا أنت أحب إلي من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر الآن يا عمر ثانيا أن الله تبارك وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبيب المحبوب حبيب إلينا وأدلة على ذلك كثيرة منها أنه لما تأخر الوحي قال النبي قال للنقال قالت امرأة أبي لهب وهي أم جميل يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاق فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوه ووجدك ضالا فهده ووجدك آئلا فأغنه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدث وذلك محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك يخاطب الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين والله جل وعلا عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول تكريما وتشريفا ومحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم الله بحياته فيقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ويصلى الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وملائكته يقول الله جل رب جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثالثا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء وأفضل الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيده لواط الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ من لدى آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق الأرض عن ولا فخر أن الآية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقت جميع المعجزات الرسل والأنبياء وموسى كان يضرب الحجر فيخرج منه الماء ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما احتج الصحابة بالماء إذا عندما يحتج الصحابة للماء وطلب الماء وطلب الإناء فارجا ووضع فيه يده يقول انس بن مالك ففار الماء من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اعظم من ايه موسى خامسا ويدل على جميع اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم رابعا جميل اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم اي جميل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة والجبروت لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ويقول رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم ومما يدل على جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله بنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وعن أبي صالح قال قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناديهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة خامسا يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنته على جميع أمته والأمم من قبل وأعظم يد هي يد الهداية فهو الهادي إلى طريق الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب مع كل علب سبعون علبا وثلاث حصيات من حصيات رب العزة والجبروت وهذا الحديث رواه أحمد وهذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي آخر الأمم وأول الأمم دخول الجنة سادسا وآخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه العذاب أصابه العذاب من أجل أمة وذلك في سبيل التبليغ الرسالة عن أروة بن زبير قال سألت عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركين بر... مش... مشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت عقبة بن أبي معين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفع عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ya ‘yan uwa takaitacciyar hudubanmu tana magana a kan asallai guda biyu da jiya muka yi magana a kansu wanda su ne foundation da ake gina kowane irin aiki na lada a cikin wannan addini asali na farko shine tauhidi wanda ya tattaru akan bautata ma Allah shi ɗaya shi yasa Allah ya nufi ya faɗi manufar halitta ɗan adam Allah ya ce ya halicci ɗan adam da aljani ba don su komai ba sai don su bautata masa wannan shine asali na farko wannan bautar Allah ana nufi don su tsantsance bautar su zuwa ga Allah ya zanto Allah suke nufi da bauta a cikin zukatansu Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya aiko dukkan annabawa da wannan ƙa'ida guda ɗaya Allah shine abin bauta babu wani abun bauta a sama ko ƙasa mutum ko aljani ko mala'ika ko annabi baya da haƙƙin bauta wanda ke da haƙƙin a bautata masa shine Allah kamar yadda dukkan kowa ya sani ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shi kaɗai ya halitta to tun da shi kaɗai ya halitta to kuma shi kaɗai ake bautata mawa duk abin da ake kira bauta to ba a yi ma kowa in ba Allah in an ce bauta kuma ba ta taƙaita a sallah da azumi da zakka da haji ba an an ce bauta ta shafi dukkan wani ibada wanda Allah ya yi umurni ta magana ce ko ta aiki wanda yake a fili ko wanda yake a zahiri wannan shi ake kira bauta duk abin da Allah ya yi umurni na magana ne ko na aiki wanda zuciya za ta ƙudurce ne ko wanda gabbai za su aikata to wannan shi ake kira ibada to wannan ibadar Allah kawai ake mawa wannan shine asali na farko shi yasa malamai suka ce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka duk annabawansa abin da ya aiko sa da wannan asali guda uku asali na farko shine bautata masa shi ɗaya baya tarayya da kowa a cikin bauta wannan tarayya ana nufin ta bangare guda uku Allah shi kadai ake bauta samawa Allah shi kadai ya halitta Allah shi kadai yake da sunaye da siffofi wanda ba mai tarayya da su a cikin wannan kadai ta Allah ta waɗannan bangarorin guda uku shi ake kira tauhidi wato idan ka zo ibada ka bauta ma Allah ka ƙudurce Allah yana da sunaye da siffofi wanda ba wanda ya kama da wannan sunan kuma ba wanda ya kama da wannan siffar in ka tashi roƙon Allah sai ka roƙe shi da waɗannan sunayen wanda ya raɗa ma kansa su a cikin alkur'ani ko manzon Allah ya ambace su a cikin ainihin hadisansa ingantattu kada ka kwatanta siffar Allah da wani daga cikin samamme don Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un lalle an ce Allah yana ji amma ka kudurce a zuciyarka jin Allah ba irin jin ka bane lalle an ce Allah yana gani to ka kudurce a zuciyarka ganin Allah ba irin ganin ka bane Allah ya ce yana da hannu a cikin alkur'ani to ka kudurce hannun Allah ba irin naka bane ba Allah rayayye ne to ka kudurce rayuwarsa ba irin rayuwarka bane ba domin da ganinka da jinka da rayuwarka suna da farko kuma suna da ƙarshe amma la Allah ba su da farko kuma ba su da ƙarshe kar kai tawili ka canza fassara kar kuma ka kwatanta ka ce to an ce yana da hannu kamar yaya an ce zai zo kar ka ce kamar yaya an ce ubangiji ya daidaita akan al'arshi kar ka ce kamar yaya a'a ya ce ya daidaita da shi ya san irin daidaitonsa ya ce yana gani shi ya san irin ganinsa ya ce yana ji shi ya san irin jinsa ina fata kuna fahimta wannan shi ake kira ta Allah a cikin sunayensa da sufofinsa sai ta Allah a cikin halittarsa duk abin da kake gani ga wanda baka ganinsa amma kana jin sautinsa ga wanda baka ganinsa baka jin sautinsa amma idan ka taba kuma kana jinsa ka yarda halitta ce daga cikin halittun Ubangiji, Allah shi kaɗai ya halitta, bayan ya halitta kuma shi kaɗai ke azurta halittar, cinta da shanta, da shiryar da ita a bisa rayuwa, ka yarda ba wanda ke yin wannan sai Allah. Allah ya halicci halittarsa kuma shi ke ciyar da ita ke shayar da ita. Sai ɗan Adam za ka fita nema, Allah ya baka, haka dabba za ta fita nema, ita ma Allah ya bata. haka kiyashi da ƙwaro za su fita nema Allah ya ba su wani lokaci ka ebo ka aje a gida saboda gobe haka tururuwa da kiyashi wani lokaci suke zuwa su ɗauko abinci bayan sun ƙoshi sai su zo su aje a cikin gida saboda lokaci na gaba Allahn da ya shiryar da kai ka tanaji wurin da za ka aje abu mai amfani idan ka samu shine ya shiryar da tururuwa da kiyashi idan suka ɗauko abu mai amfani sai su zo su ɓoye a cikin ƙasa saboda lokaci na gaba idan sun tashi ɓoyewa a cikin ƙasa suke ɓoyewa in za a shekara ana ruwa kuma ba zai fita ba amma kai ɗan adam in ka ɗauki ƙwayar dawa ka ko ibiro in ka shuka sai ta fita amma tururuwa da kiyashi in sun ɗauko ƙwayar dawa ko ta gero ko ta hatsi sai su sa su a ƙasa in za a shekara ana ruwa ko ba za su fita ba waye shiryar da su wannan Allah shi ne wace hikima suke yi idan sun kai cikin rami sun aje don kan ruwa ya bata sai su cire hancinta waye shiryar da tururuwa da kiyashi wannan basira shine rabbul izzati wal jabarut shi yasa yace wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum da yawa daga cikin dabbobi ba sa dauka arzikin su a bayan su Allah ne ke azurta su da kulin shi yasa yace allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shine ubangijin da ya halitta sai daidaita halittar kowace halitta da Allah ya idan ka duba zaka iske halitta ce wanda take cike da tsari dubi kanka da ka da kai Allah yake fal yanzur al insanu mimma khuliq dan adam ya kalli kansa ya gani mana ya muka halicce shi shi yasa yace khalaqa fa sawwa shi ya halitta ya kuma daidaita sai ce wallazi qaddara shine ya kaddara ma kowace halittar ta daidai gwargwadon lokacinta da abin da za ta ci fa hada sai ya shirya da ita ta farkin rayuwa kai dan adam da ka ga maciji sai ka rade shi da maciji ya ganka ya san dan adam ne ya san makashinsa ne sai nemi wurin da zai gudu amma idan zaki ne ku ya ga ɗan adam ɗan adam ya ga zaki to dole ɗan adam nan kuma ya nemi wurin tserewa saboda me ya san zaki da damisa in sun ga ɗan adam to kawai ya riga ya san cewa ɗan adam tashi ta ƙare Allah ya shiryar da ƙwaƙwalwarsa cewa wannan mutumin da kake gani makashinka ne kai ma ya shiryar da ƙwaƙwalwarka wannan halittar halitta ce wanda take ɗauke da mai mugun manufa a kan ɗan adam to kamar haka ne kuma sauran halittu ma Allah ya shiryar da su yanzu idan idan ainihin wato idan ainihin kulya ta taho shikenan da tsera ya ji motsinta sai kaga kawai ya ruga saboda me ya riga ya san makashiyarsa ne ta zo haka kuliya da ta ga kare sai ta arce haka kare da ya ga kura sai ya arce ashe kaga kenan kowace halitta ubangiji ya san kintsa mata wani mai wata shiriya a cikin kwakwalwarta kuma ya baiwa kowace halitta hanyar da za ta kare kanta to wannan shi ake kira tauhidi ka yadda Allah shi wannan aikin nature bata ita ce wannan aikin ba shine allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada shiriya a rayuwa wannan shi ake kira tauhidi kuma shine asali na farko da Allah ya turo dukkan annabawa asali na biyu ubangiji mugwayi da daukaka kan wannan asalin yace wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasula a cikin kowace al'umma mun tura masu manzo wannan manzon idan ya je me yake ce masu ku bautata ma Allah shi daya cikin waɗancan bangarorin guda uku ku kadaita shi ku nufe shi da ibadar ku shi daya a cikin waɗancan bangarorin ku nisanci dukkan bauta zuwa ku kai ta zuwa ga wani Allah kowane annabi wannan shine asali da aka turo shi akai asali na biyu shine bin manzanni duk hanyar da zaka bi ka haɗu da Allah yayi maka rahama duk hanyar da za ka bi ka cika manufar da Allah ta'ala ya halice ka domin ita ita ce bauta Allah ya toshe ta sai ta hanyar manzanninsa ɗan adam ba zai iya haɗuwa da rahamar Allah ba dole sai ya bi hanyar da manzannin Allah suka zo da ita domin manzannin Allah su ne tsarin da za su buɗa ma ɗan adam zuwa ga hanyar da Allah ke so ɗan adam ba yadda zai haɗu da Ubangiji sai ya bi ta hanyar manzanninsa, sai Ubangiji ya wajabta a yi masu ɗa'a, domin ta hanyar su ne muka san wa muka san Allah. Wannan shi ne asali na biyu. Kowane annabi in an aiko shi, in an ce la ilaha illallah sai a ambaci annabin zamanin an ce manzo ne daga Allah. Mu idan mun ce la ilaha illallah sai mu ce Muhammadun Rasulullah. Ma'anarsa shi ne, ba za ka yi ibada ba sai yadda shi annabin ya koyar domin shi Allah ya zaɓa ya aiko da manzancin shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a ƙarƙashin wannan ya yi ta faɗa a cikin alƙur'ani cewa duk annabawa an aiko su ne don aikoyi da su Allah ya ce kazzaba qaumi nuhin al-mursali Allah ya aiko manzanni ga baki ɗaya sai ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi izni duk manzanni Allah ya ce mun aiko su dan ai masu biyayya ashe dan adam ba zai iya gane ina ne hanyar da Allah ke so ba dole sai ya bi hanyar manzanni shi yasa a yau duk yadda kake son ka samu aljanna duk yadda kake jin kana da karfi zaka iya yin aikin da zaka nemi yardar Allah to karka yi tsallan baɗake tsaya ka gaya annabi ya tsara wannan hanyar sai ka bi amma in ka tsara hanya taka ta kanka da kake neman kusanci zuwa ga Allah wadda ba hanyar da annabi ya karanta ba to sai ya ce ka karkace kuma baka yarda ba cewa shi Muhammadu Rasulullah asali na uku shine me shine abinda ɗan adam zai samu lokacin da ya cika manufa ta farko da manufa ta biyu manufa ta farko shine bautata ma Allah shi ɗaya. manufa ta biyu shine bautata ma Allah a bisa hanyar da manzon Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam to wani amfani ɗan adam zai samu idan ya bi wannan manufar shine tazkiyatun nafs zai samu ainihin tsarkin zuciya domin zuciya ita ce shugaba a jikin ɗan adam idan ta lalace komai ya lalace a jikin ɗan adam ashe kenan matsalan mu a rayuwa ga baki ɗaya shine rashin tauhidi idan mutane suka kaɗaita Allah da bauta a bisa tsarin da manzon Allah ya zo musu da shi to zuciyarsu za ta zanto lafiyayya shi yasa duk annabawa Allah ya yi ta cewa wannan ita ce manufar in suka yi tauhidin can abin da za su samu kenan me za su samu attaqwa Allah ta'ala ya ce kazzaba ashabul aikatil mursalin mutanen ashabul aika wasu mutane ne waɗanda aka aiko wani annabi a wani lokaci in an ce al'aika wato mutanen wata rijiya ne koras sun ƙaryata manzanni sai Allah ya ce lokacin da muka aiko masu annabi sha'aibu sai yake gaya masu ala tattakuna ba za ku ji tsoron Allah ba bi ma'ana ba za ku yi tauhidi ku kaɗaita Allah da bauta ba kuma ba za ku yi mani biyayya ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku bautuka masa shi daya wa atiuni kuma ku yi man biyayya wama as'alukum alaihi min ajr bana tambaye ku lada akan wannan wa'azin da nake muku in ajriya illa ala rabbil alamin in har ina da lada to tana ga ubangijin talikai daga cikin abin da nake umurta ku bayan kun ji tsoron Allah auful kaila wal auful mikyala wal mizan ku cika sikeli kuma ku cika mizani Allahu akbar sai ce wala takunu minal muksirina kal ku zanto daga cikin masu tauye mizani wannan shine abin da za ku samu in kun ji tsoron Allah kuka bautata masa shi kadai kuka yi mani biyayya to abinda za ku samu za ku samu tsoron Allah wannan tsoron Allah shi zai lamunce muku ku zauna cikin aminci a rayuwarku ta duniya idan kun mutu kuma ku shiga cikin gidan salama ita ce aljanna dukkan annabawa an aiko su da waɗannan asallan guda uku bautata ma Allah shi ɗaya bin tsarin da annabawa suka zo masu da shi sannan idan sun yi wannan ƙa'idojin guda biyu to za su samu abin da ake nufi da tsarkin rai Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan asallai guda uku sai manzon Allah ya ce an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah har sai sun yarda za su bautata mu Allah shi daya kuma sun yarda cewa annabi Muhammad manzon Allah ne abinda wannan take nufi ba za su yi ibada ba sai yadda na tsara musu sai manzon Allah ya ce kuma aka umurce ni in tilasta su su tsai da sallah tunda sun yi imani sannan su ba da zakka idan suka yarda da wannan to sun kubuta daga gare ni da jininsu da dukiyarsu duk ba za a taba su ba sai da haƙƙin da shari'a ta ce in wani ya kashe wani to ya taba jinin wani shi ma za a taba nashi idan yana da kuɗi sun kai nisabi to wannan akwai haƙƙin Allah a ciki idan sun yi wannan to babu sauran zalunci ba za a ce a kwace da ƙarfi ba ko a kashe mutum sai manzo Allah ya ce sai ma ajru hisabuhum ila Allah sakamakon su yana ga Allah ya ku bayan Allah ku sani cewa kololuwar tauhidi shine mutum ya kaunaci Allah a zuciyarsa in an ce kaunar Allah ba ana nufin irin kaunar da za ka yi ma matarka da ɗanka ba a'a kaunar Allah ita ce kololuwar kauna ta yadda in ya ce a yi za a yi ko da daɗi ko ba daɗi in ya ce a bari za a bari wannan shi ake nufi da ƙololuwar tauhidi sannan bayan san Allah sai kuma san annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ke nuni da cewa kana son sa idan kai koyi da shi to alama ce da ke nuna kana son sa amma idan ba kai koyi da shi ba wannan ko kai da awa cewa kana son sa an riga an san cewa ƙarya kake wani sahabin ba ana tsammani yake ba mu labari yace wani balarabin kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace ya maikin Allah yaushe kiyama za ta tashi sai manzon Allah ya ce me kai tattali domin kiyama sai balarabin kauye yace wallahi ban tattali komai ba illa ina san Allah ina san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ina san Allah ina kade tashi da bauta ina san manzon Allah ina yin bauta a bisa tsarin da annabi ya zo da shi sai manzon Allah ya ce kai kana tare da wanda kake so bi ma'ana in wannan maganar da ka faɗa haka take har zuciyarka lalle ga ka can ka shiga aljanna sai manzon Allah ya ce ine muku rantsuwa da wanda numfashi na yake a hannunsa wani lokaci zai zo ma ɗaya daga cikinku zai buƙaci akan a ce ya ganni sannan ya ganni shi ya fi ƙauna a rayuwarsa sama da yadda yake son iyalinsa sama da yadda yake son dukiyarsa sama da yadda yake son duk duniya baki ɗaya akwai wasu mutanen zamani da za su zo manzo Allah yake gaya masahabbansa sun fi ƙaunar su ganni sama da yadda suke son dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu da duk mutanen duniya ga baki ɗaya wannan shine ƙololuwar tauhidi in an ce san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin yi masa da'a ba kawai mujarradin so ba kane masa waka guda dubu ka iya baiti ka iya bege amma idan an zo kuma wajen sunnarsa kuma ka saba ma sunnarsa guda dubu wannan bai zanto son annabi ba ya zanto irin san da kake wa matarka kenan ko ɗanka shi san annabi yana tabbatuwa ne da yi masa biyayya in ya ce a yi aka ce ga sunnarsa kaga cewa kana ɗabbaƙawa an ce mai gaskiya ne to a ganka kana kaffa kaffa cikin gaskiya an ce mai amana ne a ganka baka cin amanan mutane an ce mutum ne mai fara'a a ganka ko da yaushe fuskar ka a sake an ce mutum ne mai son jama'a a ganka kana son jama'a an ce mutum ne wanda yake da salamata sudur zuciyarsa ba wani ninkuburci a same ka ba ninkuburci ba bakin ciki ba hasada a cikin zuciyarka ayya wannan shi ke tabbatar da soyayya ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ku sani akwai alamomi da suke nuna cewa mutum yana son manzon Allah da alama ake ganewa ba wai da baki ba baki zai iya yin ƙarya amma aiki idan ka faɗa da baki aikin ka ya gaskata wannan ya tabbata cewa kai masoyi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadan daga cikin alamomi da suke nuna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo jerin wadansu abai guda tara abu na farko Allah ya ce ka ce idan ubanninku su kuka fi kauna idan kun fi son iyayenku kun fi son ƴan uwanku kun fi son matanku na aure kun fi son danginku kun fi son dukiyarku da kuke tarawa kun fi son hada-hadar kasuwanci da kuke kaiwa kuna kawowa kun fi son gidaddajinku waɗanda kuka ƙawata su da gini mai kyau da kayan ƙanshi su ne kuka fi ƙauna bisa san Allah da san annabinsa da gwagwarmaya don tabbatar da kalmar tauhidi Allah ya ce to ku je ku zauna har bala'i ya zo ya same ku lalle ubangiji baya son waɗanda suke fasikai waɗanda suka fifita ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda tara a al'ada dole ɗan adam zai so matarsa dole ɗan adam ya so mahaifiyarsa ya so mahaifinsa ya so danginsa dole ɗan adam zai so kasuwancinsa dole ɗan adam zai so gidansa da ya gina to amma idan giza ke saƙa ka fifita son su akan me akan Allah idan aka ce kana son waɗancan abaiban sama da yadda kake son Allah to sai a kira ka fasiki ba kai imani ba ya za a gane haka a ce Allah ya ce a bar kaza sai matarka ko ɗanka ya ce wannan abin da Allah ya ce baya so shi yake so alamar da ke nuna ka fifita son Allah a kansa shine a same ka kai watsi da abin da ɗan naka yake so ka bi abin da Allah ya ce kana yi misali biki ne za a zo ‘yarka ko matarka tana son a yi mata ɗinki wanda zai nuna tsiraccinta Allah kuwa ya hana haka alamar da take nuna ka bibita son Allah a kan son matarka shine kai watsi da abin da matar taka da ɗanka take so sai ka bi abin da Allah ke so wannan yana nuna ka bibita son Allah kenan saboda matarka da ɗanka ai za ka iya ba su haƙuri amma Allah da annabinsa ba ba za ka iya ba su haƙuri ba ina fata kuna bayinta haka ya za a gane cewa ka bibita san annabi akan yadda kake son matarka da ɗanka da dukiyarka a ce ga wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma matarka ba ta so misali daga cikin siffarsa an ce mutum ne mai gemu gemunsa har yana sauka akan me akan kirjinsa sallallahu alaihi wasallam sai a samu a ce matarka ita ko ba ta son gemu kaga sun ci karo da juna to a nan ne za a gane wanne ka fi so in kana son matarka sai ka share ko ko ka bar shi kamar ɗan tsayuwan wata ɗin nan ɗan iris ka dukka sa wanzami ya kankare saboda matarka ba ta so sai a ce to ka fifita san matarka akan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka fifita ka cika gemunka duk da ba ta so sai ka ba ta haƙuri ka ce to ai wannan sunna ne ki yi haƙuri to a nan ka fifita san manzan Allah a bisa me a bisa san matarka haka ya za a gane cewa ka fi son musulunci akan hada-hadarka ka fi son musulunci akan mai gidanka shine a ce ga wani aiki ana yi na addini kuma kana da abin da za ka taimaka amma kana da wani abu kuma wanda kake so ka yi da wannan dukiyar to abin da zai nuna ka fi son addinin Allah shine a ɗauke a ga dukiyar nan ka yi aikin Allah da ita sai kuma ka shiga tanajin da za ka je ka yi wancan aiki wannan alama ce da ke nuna ka fi son me addinin Allah a bisa dukiyarka ina fata kuna fahimta amma ga addinin Allah ne masa wulakanci kuma an ce in an ba da kuɗi an yi kaza an yi kaza za a samu nasara sai ka manta da wannan magana sai ka je kai harka gabanka da kuɗin wato addinin Allah ya kaskanta kenan to nan ka fifita san dukiyarka akan me akan addinin Allah to wanda suka fifita wannan su ne Allah ya ce tuje su zauna su jira bala'in da zai same su Allah ya ce Allah baya shiryar da waɗanda suke fasikai yanzu dan Allah mutum nawa zaka cire a cikin wannan aya wanda yake fifita maganar matarsa ko ɗansa ko maganar ma wani shugaba a bisa maganar Allah da manzon Allah da addinin Allah nawa zaka cire a cikin wannan wannan shi yasa mutane suke da bukata a karantar da su Qur'ani dan su samu mai tazkiyatun nafs maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Hurairah yake cewa la yuminu ahadukum dayan ku ba zai zanto mai imani ba har sai na fi soyuwa a zuciyarsa sama da yadda yake san ɗansa sama da yadda yake san iyayensa sama da yadda yake san mutanen duk duniya gaba ɗaya sai ya zanto ni ya fi ƙauna Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum maza Allah shi ya fi ƙaunatuwa a bisa ran mumini sama da dukkan wani abu wanda ba shi ba har ranka ka ji za ka iya bayar da ranka saboda mai saboda sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani hadisi imamul bukhari ya rawaito shi umar dan khattab wata suna tambayar tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya ma'aikin Allah duk duniya ba wanda nake so sama da yadda nake son ka sai raina kawai sai maza Allah ya kalle shi ya ce wallahi har yanzu ba ka yi imani ba ya Umar sai ka so ne sama da yadda kake son rayuwarka Umar ya numfasa ya ce to wallahi yanzu sai da ya rantsuwa ya ce ina rantse maka da Allah yanzu na fi ƙaunar ranka sama da yadda nake ƙaunar rayuwata sai manzon Allah ya ce al'ana ya Umar yanzu ne kai imani annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum abu na biyu da ke nuna san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne yadda muke da tsananin san Allah, to tun da muna san Allah shi ne ƙololuwar abin da muke so, to shi kuma Allah yana son manzan Allah sama da kowa, to kaga masoyin Allah to masoyinmu ne saboda mu ma muna san Allah, ina fata kuna fahimta. Dalilai da suke nuni a kan haka, dalilai ne masu yawa da suke nuna Allah yana son manzan Allah sama da kowa. shine lokacin da wahayi ya dan yi jinkiri bai zo ba annabi ba sati biyu sati uku sai matar Abu Jahal wanda ake Abu Lahab wanda ake kira Ummu Jamila ta tsada manzon Allah ta ce ya Muhammad ina ganin dai shaytanin da ke zuwan maka da wannan abin da kake ce ma wahayi yayi maka jifa'i ya rabu da kai ya kyale ka ka duba kafira abin da ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da aya yake tare ma annabin sa fala yace a'a ma wadda aka rabbuka wa ma qala da dai ubangiji bai ban kwana da kai ba wa ma qala kuma bai yi maka jafa'i ba bai fita daga harkarka ba walal akhiratu khairul lak min al ula lahira wallahi ita tafi alkhairi akan ta farkon ita ce duniya wala sawfa yu'tika da sannu ubangiji zai baka fatara ba har sai ka yarda Allah ce alam ya ji duka yatiman ba Allah bai same ka kana malaya ba fa'awa sai tattaro ka wa wajadaka ballan fahada Allah bai same ka ba da baka da shiriya sai ubangiji ya baka shiriya wa wajadaka a'ilan Allah bai same ka kana talaka ba fa agana sai ubangiji ya wadata ka sai Allah ya ce fa ammal yatima to dangane da malaya fala taqhar kada kai masa jafa'i wa amma sa'ila kuma mai roƙo wanda ke da bukata idan ya tambaye ka fala tanhar ka kai masa tsawa wa amma bi ni'imati rabbika kuma dangane da ni'imar ubangijinka fa haddith ka karar gaya ma mutane Allah yi maka ni'ima akan waccan magana guda ɗaya da ta yi ka duba ayoyi kusan guda bakwai suka sauka Allah yana faɗan ni'imar da ya ma annabinsa Allah yana tare masa faɗa ashe kaga tunda Allah yana son sa ya zama wajibi mu kuma tunda muna son Allah kololuwa so to dole kuma mu kaunace shi ya za mu kaunace shi shine mu bi umurninsa abu na uku da ke nuna Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji mabuwayi da daukaka duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu sai ubangiji ya gabatar da yafe masa kafin a ambaci abin da yayi na kuskure lokacin da za a tafi yaki munafikai sun zo sun ta kawo complaint na ƙarya sai su hada da rantsuwa sai manzo Allah ya masa addu'a ya ce ku tafi Allah ya gafarta muku sai Allah ya ce a'a afallahu anka Allah yi maka rangwame ya kai wannan jakala amma lima azinta lahu don me kai musu izini ka tsaya mana hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu har ya bayyana a fili waɗanda suke da gaskiya wa ta'lamu al-kadhibina ka san makaryata a cikin su ai ba daga mutum ya zo yayin rantsuwa ba kawai kenan zaka ce amma dai Allah ya yafe maka ina fata kuna fahimta wannan yana nuna Allah yana son sa to tunda yana son sa mu ma kuma dole ne wajibi ne mu kaunace shi abu na gaba ubangiji mabuwayi da daukaka abin da ke nuni da yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dukkan annabawa Allah yana kiransa da sunayensu ya Musa inistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya Adamu fa asa Adamu rabbuhu fagawa فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا شعيب أصلواتك تأمرك تأمرك أن نترك ما يعبد ما ما يعبد آباؤنا يا يوسف haka Allah ke ta kiransu da sunayensu amma manzon Allah in Allah ya tashi kiransa sai ya ce ya rasulullah ko ya nabiyullah Allah ya ce ya ayyuhar rasulu alifun da lafun dinnan suna nuna mazan Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir Allah yana kawaici ya kira sunansa kamar kai ne ai tsananin soyayya ne a ƙasa Hausa dan farko ba a kiran sunansa saboda Allah sansa ɗan ƙarshe ba a kiran sunansa saboda Allah sansa to haka Allah yana san annabi shi yasa bai kama sunansa kai tsaye wurare guda hudu Allah ya kama sunansa amma shi ma duka ta fuskar ba da labari ba ta fuskar ɗora masa shari'a ko umarni ba wuri na farko Allah ya ba da labari ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qab kaga labari ake bayarwa manzan Allah bai zanto kowa ba face manzan Allah manzanni sun wuce gabaninsa wuri na biyu Allah ta'ala ya ambaci sunansa Allah ta'ala ya ce wallazina amanu bima nuzila ala muhammadin wuri na uku Allah ya ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuri na hudu Allah ya ce ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah amma duk sauran wurare sai dai a kira shi a ce ya rasulullah ya ayyuhar rasulu يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المذمل ashe wannan yana nuna san da Allah yake ma annabinsa saboda san da Allah yake ma annabinsa ba wani mutum a duk duniya ba mala'ika ko wata halitta da Allah ya rantse da rayuwarta sai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce la'amruka innahum lafi saq ina rantsuwa da rayuwarka wadancan mutane suna cikin magagi na san sai sun aikata alfasha da waɗancan mutane. Allah da kansa yake cewa ya nemi annabi salati, Allah ce ya ko waɗanda kuka yi imani ku yi masa salati domin Allah da mala'ikunsa. Ashe kenan tun da Allah yana son sa wajibi ne mu ma mu ƙaunace shi, ya za mu ƙaunace shi shine mu bi karantarwarsa amma ƙarya kake idan ba ka jin sunna suka ce kana da awar cewa kana son sa ba zai yiwu ba kana son sa kuma ba ka yin koyi da sunnarsa wannan da'awa ce ta baki ba za a gagganta ta ba irin da'awar da munafukai suka yi kenan abu na uku da ke nuna Allah yana son dole ne mu kaunace shi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ni ne shugaban ƴan adam gabaki daya manzo Allah yace babu wani annabi daga cikin annabawa tun daga kan Adam har zuwa annabin ƙarshe shine annabi Isa yace dukkaninsu suna ƙarƙashin tuta ta ranar tashin kiyama yace ba ba da alfakari ba babu wani annabi tun daga Adam har zuwa kan annabi isa bai ce ranar tashin kiyama suna ƙarƙashin tutata sannan kuma babu wani mutum a bayan ƙasa in an busa ƙaho bai ce ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fito ba da alfakari ba wannan sai yake nuna ashe dole mu ƙaunace shi saboda Allah yana son sa ya ku bayan Allah ku sani cewa ubangiji ya bayyana da mu'jizoji a hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wata mu'jiza da aka baiwa annabi in an ce mu'jiza ana nufin abin da ba za ka iya yi ba duk annabawa da suka zo an ba su mu'jiza amma mu'jizar da aka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fita kowa annabi Musa ya so ya shayar da ruwa ga mutanansa sai aka ce ya daki dutse yana da kad dutse kawai sai idanuwar ruwa ruwa ya ta bulbulowa fam fajarat min husnata asharata aina a wani wurin Allah ya ce fam bajasat ruwa ya bulbulo annabi yana tare da sahabbansa da suka nemi su sha ruwa babu ruwa sai ce a kawo ƙoƙo aka kawo ƙwarya sai annabi ya rika sa hannunsa kamar yana alwala a cikin ƙwarya sai aka ga ruwa yana zuba wannan mu'jizar sai ta fito wadda aka ba annabi Musa saboda al'adance dama a cikin dutse akwai ruwa amma ba a samun ruwa a jikin hannun ɗan adam maza Allah yana alwala sai da mutum dubu da ɗoriya suka sha ruwan suka yi wanka suka iba suka tafi da shi ruwa yake fita a cikin hannunsa ashe babu wani annabi da aka ba wata mu'jiza ya ce an baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam mu'jizar da tafi wannan annabi Musa Allah ya gana da shi adme gindin turusi ne Allah ta'ala ya gana da annabi Musa Allah ya ce masa fakla an alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa amma da Allah zai gana da annabi sai aka yi mai sai aka yi mi'iraji da isra'i da shi aka tafi da shi har sai da ya ji inda ƙara kai sai da aka je da shi inda jibril ya ce to daga nan ba inda zan iya wucewa shine sidratul muntaha annabi ya wuce har ya je inda yake jin ƙara alƙaluman ƙudurar ubangiji sai Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه بما يرى يزدى كي مسا جايية كي مسا إنكاري دا أبند إذا نوانسا سكا غني ماذا قال بصر وما إلا نوانسا بس كيتر إياكا با سكا غا أبند أكا تشكر يغني ما كذب الفؤاد ما رأى زوجيا بتكريتا أبند تغني با ashe duk wannan yana nuna wajibi ne mu so shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba ya ku bayan Allah da ke sa dole mu ƙaunace shi kuma mu bi sunnarsa shi ne ainihin abin da yake nuni da kyawawan ɗabi'unsa da halayensa duk mutum na ƙwarai ana ƙaunarsa ba haushe yake cewa nagari na kowa amma mugu fa aka ce sai mai shi mai shi ɗin ma baya son sa to duk wani abin da za ka ce ɗabi'a ce mai kyau to maza Allah shi yafi kowa wannan ɗabi'a shi yasa ubangiji ya rantsuwa yace wa innaka la ala khuluqin azim wallahi kana kan ɗabi'u waɗanda suke masu girma wannan sai yake nuna me yake nuna ashe in za a kaunaci mutum saboda kyakkyawar ɗabi'a to ba wanda za a kaunata sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din yafi kowa kyakkyawar ɗabi'a abin da ke nuni da haka shine abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yace wa ma arsalnaka illa rahma bama aiko ka bace tausayi Allah yake nubi da aiko ka zuwa ga talikai shi yasa duk abin da yake tausayi manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya karantar da shi Allah ta'ala ya ce ma annabinsa fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda tausayin Allah da yake jima wannan al'umma sai ya sanyo ka ka zanto mai saukin hali a gare su walau kunta fazzan galizal qalbi da ka zanto mutum ne mai kaushin hali murdadde lan faddu min hawli tikra habulun da sun watsi a gare ka fa afa anhum wasu ka kawar da kanka ka yafe su ya tabbata cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba daya inna ma ana rahmatun muhda ni tausayin Allah ne kuma shiriya ce nazo da ita idan kun bi ni akwai tausayin Allah a tare da ku sannan kuma idan kun bi ni to ni ne hasken da zan kai ku zuwa ga inda Allah ya ce gida ne na ni'ima abu na biyar da ke nuna cewa lalle dole mu kaunace shi kuma mu bi sunnarsa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da falala akan mu maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da falala akan dukkan al'ummarsa saboda me ta hanyarsa ne aka san shiriya ta hanyarsa ne ka san tsarki tafi waɗanda ba musulmai ba idan sun yi fitsari fa da hannunsu suke gogewa ta hanyarsu ne ka san wankan janaba tafi wanda ba musulmi ba da ka kusance su zaka ji walin janaba a tagare su ta hanyarsu ne kika san me wankan tsarki daga haila jeki wajen waɗanda ba musulmi ba hatta ranar da macen ma take haila saduwa suke da ita ta hanyarsa ne ka san me ta hanyarsa ne ka san sallah dubi waɗanda ba musulmi ba ba su san menene sallah ba ta hanyarsa ne ka san kyauta da kyautatawa da kula da iyaye je ka waɗanda ba musulmi ba idan ubansu ya tsufa sai su ɗauke shi su kai shi gidan masu kula da marayu sai a lokacin esmas a shekara za su je su kai masa halawa in ya mutu kuma ba ba ruwansu da ta hanyarsa ne ka san ka kyautata ma iyayenka saboda suna da haƙƙi a kanka domin kai wani ɓangare ne nasu ashe kenan yana da falala a kanka ta hanyarsa ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san tafarki mai kakke wanda za a bi a shiga aljanna shiga cikin mutanen da ba su yi imani ba kaga yadda rayuwarsu take wani shi zai sassaka gunki da kansa kuma ya zo ya bautata masa wani yana yawo akan dutse tsirara wani zai iya saduwa da uwarsa wani ya sadu da yarsa kai wasu ma a cikin al'adarsu shine in ya ta balaga mahaifinta ne zai so makawar da budurcinta amma ta hanyar manzon Allah duk san wannan kyama ne datti ne dan adam bai iya gane shi wane ne ba menene bambancin sa da jakin gidansa sai da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe yana da falala kenan akan mu manzo Allah yana da falala akan al'ummarsa yake cewa Allah zai shigar da mutum dubu saba'in a cikin gidan aljanna a cikin al'ummata babu hisabi babu ikabi a tare da kowane mutum ɗaya a cikin mutum dubu saba'in ɗin nan akwai mutum dubu saba'in a ƙarƙashinsa wato mutum biliyan hudu da dubu da miliyan ɗari hudu za su shiga aljanna babu ikabi babu hisabi a cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ba cikin al'ummarsa ba sauran Allah ba samu wannan ba al'ummarsa waɗanda suka yi imani da shi su ne na ƙarshe a halitta amma kuma su ne na farko ranar tashin kiyama ashe na da falala akan mu kenan abu na ƙarshe na biyar da ke nuna dole na shida da ke nuna dole mu kaunaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine manzon Allah ya sha wahala wajen isar da wannan manzanci Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labari irin wahalar da manzan Allah ya sha cikin isar da wannan manzanci, an buge shi, an doke shi, an zubar da jininsa, duk don me akan wannan addinin da kai sa'a ne sa'a aka haife mu a cikinsa. To don me ba za mu ƙaunace shi ba, don me ba za mu bi shiriyarsa ba, don me za mu yi wasa da sunnarsa, don me yasa da baki kawai muke cewa muna son sa. amma in an magana addininsa ba wanda ke son ya cire dukiyarsa don taimakon addinin in an magana sunnarsa wasu ma gashi an wayi gari ma cewa suke sunnarsa ƙarya ne a bari a waƙar suna yi ma kiristoci talla ba su san cewa kiristoci suke tallata mawa ba shi yasa inganta cikin hadisi ingantacce urwa ibn zubayr yake tambaya abdullahi ibn amru yake cewa ba ni labarin lokacin da manzon Allah ya fi shan wahala a rayuwarsa sai Amr bin Amos Abdullahi bin Amr yake cewa wallahi ba lokacin da manzon Allah ya haɗu da matsala a rayuwarsa irin lokacin da ya haɗu da mushrikai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin da ake tsananin wahala ya zo yana da'awa ya zo gindin kaba ya yi sujjada sai wani arne da ake kira abdullahi ibn abi mu'ayyid ya ɗauko salka irin talakumin da aka feɗe da kashi da wari manzan Allah ya yi sujjada sai ya zo jefa a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi bayan ya tashi wannan kafiri ya cikumi wuyansa ya shaƙe shi idanuwansa suka tuturo aka rasa wanda zai karbe shi kafirai suna dariya sai da sayidina abubakar ya zo ya ingije shi kafirai suka taso akan sayidina abubakar sayidina abubakar ya karka cewa a taqatuluna rajulan za ku kashe mutum dan ya ce Allah shine ubangijinsa wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da hujja daga ubangijinku za ku kashe shi haka maza Allah ya tashi ya tafi gida Abu Talib ya gansa a cikin wannan hali yace wa ya aikata haka a gare ka yace suna ci a gindin Kaba da wani da wani yana dan shekara 80 a lokacin ya rataye takobin sa ya taho yazo gindin Kaba yace nuna man wanda ya aikata haka a gare ka manzo Allah ya nuna shi suka zabura za su gudu don sun san tsoho ne mai daka ma yaro kashi baban sayyidina Ali yace wallahi wanda duk ya ruga a bakin ransa ya ɗauko wannan tumbi duk ya biya lalata musu kayansu bayan ya ɓata rigar kai sama a baki ya juya ya kalle su ya ce wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasidu fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka gabazatun wa bashir bi zaka wa qarra minka uyuna falaqad sadaqta wa kunta qabla amin wa arabta dinan qad arabta bi annahu min khairil abyan al bariyah dinan لولا الملامة أو خلال مصبة لوجدتني سمعا بذاك يقينا بمسلمك با yana ɗan ɗan ɗan uwansa wanda ya tashi a hannunsa ya ce wallahi duk inda waɗannan ƙurashawan suka biyo a bisa su cutar da kai wallahi ba su isa su cutar da kai ba matuƙar ina raye hatta uwasu da fitura bi da filan har sai an man matashin kai da ƙasa amma in dai ina raye wallahi ba sai su cutar da kai ba zan kai dan dangi ne ba ba koma ne ba kai annan aka haife ka zan baka kariya in dai ina a rayi fasda bi amrika fasakwai duk abin da aka ce an addinin ka yace kai fasakwai ka faɗa wanda zai ji wari ya ji wari wanda ba zai ji bai tashi ya tafi ma alaika zababatu babu wani kunci ko damuwa da zai same ka in dai ina raye zan baka kariya dan dan dan uwana ne kai yace falakar sadakta kai gaskiya wa kunta qabla ami kafin ka ce kai annabi ne shekara 40 sunanka aminu to sho inda ya zama amintacce shekara 40 bai taba ƙarya ba za a ce bayan shekara 40 ya zama makaryaci yace wa arabta dinan kad arabta bi annahu kai tallan wani addinin da na san duk duniya ba a taba samun addini mai kyau irin naka ba amma abu ɗaya tak zai hana musulunta ya ce wallahi laulan malamatu in ba don tsoron zargi ba auki zaru masabbatin ko zagin wawaye su ce tsoho ya rikice ya shiga addinin yara lawajatta ne sam'an bi za ka yaƙina da ka same ni mai ji da yaƙini cikin abin da ka zo da shi ya ce to ba wani lokaci irin wannan lokacin da manzan Allah ya fi fuskantar matsala ga Qurayshawa ya sha wahala wajen isar da wannan addini wace wahala ka sha wace wahala na sha gode ma Allah da aka yi ka musulmi inda ba a yi ka musulmi ba da fada zaka yi da musulmi irin yadda Birom suke ta kashe musulmai a ina a Plato irin yadda ake ta kulla musulmai sharri kuna ganin duk bindigogin nan da ake kerawa da mizayin din nan fa ba fa wai don su kashe akuya ko dabbar da ke cikin daji ba don su kashe ɗan adam ɗan adam ɗin na farko kuma shine mai cewa la ilaha illallah dan me ba za ka gode ma Allah ba muna roƙon Allah ta'ala ya tala mu gidan aljanna ga baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala yadda ya aka haife mu a musulunci Allah ya zaɓe mu aka haife mu a musulunci Allah ka laya mu a cikin musulunci Allah ka kashe mu a cikin wannan addini na musulunci kuma ka tayar da mu a cikin musulmi ya ƴan uwa mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan rana ibn al-qayyim ya ambaci cewa salatin annabi yana da fa'idoji guda 40 a rayuwar musulmi daga ciki shine ubangiji zai yaye maka duk damuwarka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin dalilai da ke nuna kana son shi saboda haka mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر أمورنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر فجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم عليك بهؤلاء الكفار فإنه لا لا يعجزونك اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله